الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر بين وطن جماد الأولى shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya dubi da ashirin da shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi mai girma a umdatul ahkam na babban malami abdul gani ibnu abdul wahid المقدسي الجماعيلي رحمه الله تعالى وندا aka yi shekara ta 541 ya koma zuwa ga Allah shekara ta 602 mun biya darasi guda tara a wannan littafi mai albarka zamu wato tashi darasi na goma hadisi ne lamba ta 27 hadisin mukai babu filmazi wa gairi mun shiga cikin sa lokaci yayi halin sa muka dakata insha Allah ta'ala yau za mu tashi hadisi na 27 mali yace 26 ko da 7 ko na to mali yace al hadithu sadis wal ashirun hadisi na 26 an ummi qais binti mihsan al asadiyya an karbo daga ummu qais yar mihsan al asadiyya wannan baiwa Allah sunanta kenan ummu kai binti nisan ibnu hudisan bin qais al-asadiya haka ake mata lakabi amma an yi sabani wajen sunanta wasu je sunanta aminatu wasu malamai kuma suka ce sunanta izama to wannan sunayen guda biyu kusan jiya ke lakaba mata sannan yar uwar ukasha ce ko ukasha ko ukasha ko wani ana faɗa ko ai shadda ko ai tafsir shine wannan sahabin da Annabi alaihi salatu wasallam yake akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ranar alkiyama ukaja ibn mihsan shine ya daga hannu yace ya rasulullah ij'alni minhu ka kana a cikin shi yace anta minhu kana cikin saboda haka yana cikin mutum dubu saba'in da ba za a yi wa hisabi ba ranar alkiyama wani daga cikin sahabbai ya kuma miƙewa yake kima sai aka ce sabaka biha aukaja ko ukaja cewa ukaja ya riga ta to yar uwar ta ce kiciya ita wannan ummu kaisin sannan sahabiya ce babba ta musulunta tun a makka sannan ta yi mubaya'a ta yi hijira zuwa madina lokacin da Allah ya ba da umarnin a yi hijira daga makka zuwa madina imam bukhari da muslim sun yi ruwaya daga wato sun kawo hadisanta ita wannan baiwa Allah to ita ce take cewa annaha atat bibnillah kabiri annaha atat tazu bibnillah kabiri da wani dan dan karami sabai suna da wata al'ada duk wanda aka yi wa haihuwa to sai dauki dan ya tafi fadar annabi alaihi salatu wassalam sai kai masa domin ne ya sami albarka suna kawo dan domin annabi alaihi salatu wassalam ya masa tahani ya tattauna da dinu ya samar a baki sannan kuma ya mar addu'a to wannan al'adar sabai ce ta neman albarka da addu'arsa da kuma yadda zai shafi yara sabai suna yin wannan sannan idan aka kai wa annabi alaihi salatu wassalam yaro yadda yake da an kai masa zai karbe shi tsora shi akan cinyarsa ita ne take cewa ta je da karamin yaron ta lamme a kudin ta'ama bai fara cin abinci ba shine lamme a kudin ta'ama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi fa ajlatahu fi hijrihi sai annabi alaihi salatu wasallam ya zauna da shi akan cinyarsa fa bala ala tawbi yana ajiye wannan jaririn ko yaron sai mafitsari a cikin tufar yaro yana da wata dabi'a yadda kan san irin ta san gida ka san in sha Allah in dai ka ɗebo ɗin kila yanzu a tukunya kana ɗebo su sai sun yi kashi in dai ka ɗebo duwan da sai ake ciwon kana ɗebo su to sai sun yi ko sun yi wani da to yanzu sai sun kuma ba to yaro shi ma yana da wannan ɗabi'a in dai ba wato Allah ya taimake ka dama can ya gama yin fitsarin ka ɗauke shi wasu akwai yiwuwar sai kuma yin wani musamman ya ji sabon hannu to yana annabi na ɗaukar sa sai mafi fitsari ba da abi ma in da annabi yake aje a kawo ruwa bai ba bai hau faɗa ba cewa ku kawo ruwa kawai bana za a hu ala sauji ana kawo ruwa sai annabi ya yayyafa akan kifafinsa walan ya kilhu bai wanke ba dama ita najasa ko kuma najasa kala biyu akwai ko kuma akwai alkhabas akwai alhadas ita wannan alkhabas ta hanyoyi uku ake kauda ita na farko shine algaslu wal mashu wal nadhu algaslu wal mashu wal nadhu wancewa da shafewa da kuma yayyafi wannan guda uku wato mun ɗaya daga cikin wancan wani abu ya faru a bangaren kabas ɗaya daga cikin wayannan ake ba sai zan duwan kau da najasa akwai wanda ya yafi ruwa kawai za ka yi yafi akwai wanda wankewa za ka yi akwai wanda gogewa za ka yi duk za mu amma alhadas kuwa shi kuma alghuslu wal wudu'u aw badlun minhu ba al badlun minhu ba shine kuma at-tayammum an gane bambancin ko eh shi wannan alhadas kaga ko dai wanka shine alghuslu ko alwala ko kuma badalin minhu ba wanda yake wato badalin jannin da duk yi shi sai mama kaga lokacin da ba zamu yin wangawa ai sai mama tana gabatarwa tana wadatarwa dan da ba zamu yin alwala ba sai mama tana wadatarwa to shine abin da muke nufi in ka kalle shi a wannan bangarorin guda uku zaka samu sauki wajen warware matsalolin ka da yawa cewa a wancan bangaren aljasu wankewa bambancin su shine fataha in kace al-ghusl ya zama wanka al-ghusl kuma wankewa wanki to al-ghusl wal mashu wan nadhu ina bangaren ta sannan nan kuma al-ghusl wal wudu'u awwal minhu ma huwa tayammum al-ghusl wal wudu'u awwal minhu ma huwa tayammum wannan shine gida uku can uku nan uku to kaga anan abinda zamu kalla na wannan bangaren domin cewa akai annabi yace a kama ruwa fa nazahu sai annazahu sai ya fa sai ya ba ji ala sauri ya kan kibabun walam ya fikiru bai wanke ba bai wanke ba to shine ba lalle suke cewa abubuwan da zamu koya karkashin hadisin suna da dan dama amma bara mu ji wasu daga ciki abu na farko shine irin yadda sahabbai suke da kwadayi wajen neman albarka annabi alaihi salatu wasalam idan haka duk abin da ya shafi annabi alaihi salatu wasalam ba za wa gare shi ata na annabi alaihi salatu wasalam idan annabi ya alwala to ruwan da ya zubar ba a barin shi zuwa kasa take shi aiki idan annabi ya yi kaki baya faduwa kasa take shi aiki idan ya aski abin da ya cire gaba ɗaya gashi raba shi aiki ba a wata da shi asa din Annabi alaihi salatu wasalam gaba daya wata rana ummu aiman ya ta uba ta bawli yace ta je ta zuba da ta ga mana sai ta kunka ta kawai gaba daya sai ga ta dawo da wuri yace ya ji ai ta zubar inda ba wanda zai taba sai murmushi ya dariya yace to uta ba za ta tafi ki ba saboda haka kaga bawli ya ta shi ne nake ga wata mura karatu nace duk kowane wanda ka sha a duniya ka sha ebola da corona da komai ba domin bayan annabi ya bar duniya ba ka taɓa ji an ce ba annabi tsawon azabai suna ba wani wani yana sha ba banda shi ba wanda aka yi wa babu to komai na annabi gaba ɗayan su albarka duka sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka wannan shi kaga mun ji yadda suke da kuɗi wajen neman albarka annabi alaihi salatu wassalam da kuma addu'o'in sa sana abu na biyu hadisin kai tsaye ya fito da albarkar mun ji da domin ga suna kai yayan su dan ayi musu addu'a sana abu na uku hadisin yana bayani akan tawazu dan dan da kai na annabi alaihi salatu wassalam da tausaya wata domin kaga da aka yaron bai ki karba ba bai ki karba ba sai karbe shi ba zan cewa aiki shi ne kaza sai karbe bai ma fara magana cewa kun sa masa kwamfas an yi kaza kawai sai karba domin uwa tana da wato tana son wanda yake son kanta saboda haka sai ya karbe shi kawai bai biye mata da shi ba sannan abu na hudu hadisin ya nuna mana cewa a ce fitsarin yaron da bai fara cin abinci ba ba na jasa ne in nace bai fara cin abinci ba ba ina nufin a zai iya yiwa yana dan cin wani abu amma bai saki nono gaba ɗaya wani yake nufi ko da ana ba shi wani abu ya taba ba shi ne fara cin abinci ba ba shi yake nufi ba ya zamto ya yanzu da abinci yake rayuwa ba da nono ba shi ne abin da ake nufi da fara cin abinci da wasu na dauka a'a ba wancan ake nufi ba ai akwai yaron da koda yana shan nono in ya ga wani abu ya taba to ba ji ake nufi ba yawa saboda haka sahabbai sun gane cewa lallai fitsarin yaro a najasa ne ko kuma hadisin ya nuna mana haka sannan abu na gaba muna gane cewa ake iyayen yabon ruwa kawai an gane ko in dai yaro ne karami namiji ya yi yabon ruwa yana kau da najasarsa sannan wannan ya nuna mana aje akwai bambanci tsakanin yayyafin ruwa da wankewa domin sai aka ce walan ya tilhu annabi bai wanke ba kawai yayyafawa yi sannan mun gane cewa ashe akwai bambanci tsakanin karamin yaro namiji da mace duk da hadisin bai zo a nan ba amma malamai karkashin abubuwan da suke fitarwa sun kawo ɗaya hadisin da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa yurashu min bawlil gulami wa yusadu min bawlil jariya ana yayyafa ruwa idan karamin yaro yayi wato bawli sannan idan kuma yarinya karama ce sai kuma sai a wanki malamai sun karu juna ilimi sosai akan wannan kamar ibn hajar in ka koma can cikin fadawul bari za ka bayanin da yake wa me yasa aka bambance yaro karami da yarinya karama me yasa na yarinya karama za a wanki na yaro karami a yayyafa ruwa me yasa sun dai ji da hali suna cewa wai saboda a mabiya yawancin rai a fahimta su cewa mutane sun fi wato sun fi daukan yara maza fiye da mata idan yaro ne wai an fi daukan yaro fiye da yarinya ne shi za saboda haka tunda an fi daukan sa yawan ɗaukar aka ce sai an wanke za a wahala mutane to shi za aka ce sai a wanke amma ibn mulakkin kuwa da ya zo sharhin hadisin shi sai ce ba haka bane yace an yi wa wata rana wani abin yaman al-misri ya taɓa wa imamu shafi'i tambaya yace me yasa ake wanke fitsarin yaro karami kuma ba a wanke fitsarin ake yayyabuya ruwan fitsarin yaro ba a sai ya biya fitarin mace sai imamu shafi ya ce li anna al-gulama min al-ba'i wa tini wa bawl al-jariyati min al-lahm wa tini ko kuma li anna bawl al-gulami min al-ma'i wa tini saboda wai shi fitarin yaro asalin sa daga ruwa da taboye shi bari ku ji wani karatu da yake asalin yaro shi fitarin sa daga ruwa daga taboye shi daga ne yake gallarowa amma na mace kuwa min al-lahmi wa dami daga jini ne da tsoka daga ya kullu wannan hamdar ya bawa wato abul yaman sai ba mu gaji ya ce maka gane kuwa da ya ga amar wannan sai ya gaskiya shi ne fahimta ba ya ce a ce wa kuzarin yaro daga ruwa da tabo na yarinya kuma da yake shi bai fahimta ba sai ya ce to amsa shi ne إن الله تعالى لما خلق آدم خلق هواء من بلائه الكثير كذوب وجامزة ولوكتين ده النبي عليه الصلاة والسلام الله مدوكتين تركي يا هلسي النبي آدم يا هلسي نانا هواء لي دجا أنا من كشي هكا الكريم كاشي كراتين daga kashin haƙar ƙarin annabi adam aka samar da wa kaga shi ne tsoka da da jini shi kuma annabi adam alaihi salatu wasalam daga haka aljeji da tabo ruwa da tabo to wannan ita ce amsa sai ce yanzu ka gane yace yace ya gane yace to shi kenan da kika to wannan amsa imamu shafi'i ya bayar kuma wato amsa ce da nika ya ta bani sha'awa kwarai da gaske cewa wannan kaga in da hali ne kowa ya fito da nasa amma wannan yana da kwari idan kuma duk baka dau wannan baka ce kawai shari'a ce ta gilla ya haka shi kenan annabi ya ce haka haka za a yi ko ka san yace ba ko baka sani ba to hakan za yi wannan shine abin da wato malamai suke kawo sai hadisi na gaba ana aisha radiyallahu anha ummul mu'minin an karbo daga nana aisha uwar mu'minin Allah ya kara mata yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyi wata rana an zo annabi alaihi salatu wasalam da karamin yaro fa bala ala tawbi sai mata wato fitari fa da abi ma yake a kawo ruwa fa atba'ahu iyahu sai bi gurin kun gani shi ma yaro sai bi gurin da ruwa kawai ya yaba shi kenan wali muslimin arwayar muslim kuwa ba atba'ahu bawlahu sai bu gurin fitarin ya yaba walam yamsiluhu annabi alaihi salatu wasalam bai wanke ba muna nan dai akan wannan ba wato fahimta cewa in yaro ne karami in kaga dama ka wanke kai ka biyu amma dai a shari'a abin da aka ce kawai ayi ya ruwa wannan hadisin ya tsara karfafan na baya ana na bin malik radiyallahu anhu qal jaa arabi an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake wani mazaunin karkara balaraban kauye ya zo fa bala fi ta'ifatil masjidi yana zuwa kasan wanda daga cikin sahabbai cewa har so yake ga dan kauye ya zo masallaci domin ya san za a yi wani abin sabo eh za a yi sabon karatu saboda zuwa suka zo za su zo da abubuwa da kawai da abin da ya zo da shi zai al'arab ashaddu kufran wa nifaqa ba zo su saboda haka da ya tashi zuwa masallaci annabi alaihi salatu wasalam fa bala fi ta'ifatil masjid aina iyatil masjid sai ne kuturwa kamar can gurin kawai sai ne gefe ko nan ko can kawai ne ya ya kallara fitarin zagur cikin masallaci kawai fara fitari fajajara hunna sabai suka yi kanka gaba ɗaya aka wuce kai kai ana taimakawa shine zajara hunna suka rike masa tsawa bana hawo min nabi sallallahu alaihi wasallam to malamin malamai na gurin annabi alayhi salatu wasalam zai ce ku dakata ku kyale ku rabu da shi balan ba ka zabo da hu yayin da balaraban kawai ya gama fitarin sa tsaf amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubi mimma sai annabi ya ce aje a kawo cikin ruwa shine mazubi kwandena babba aje a kawo ta ruwa fa urika alayhi ana zuwa aka fara a gurbin to kaga wannan ya takaice ma wasu ruwayoyi da suka zo sun ƙara su muka ƙara ji ma abubuwa ma bari mu tafi kiwon hadisin na farko hadisin yana nuna mana cewa a bauli na jasa ne kai tsaye domin gaji annabi ya sa a kawo ruwa an zuba har malamai suna magana akan cewa aka yi fitsari wani adadin ruwa ne yake kauda da jasarsa wasu suka ce sai ruwan da linka fitsarin sau bakwai wasu suka ce kawai annabi zuwa ya fara in dai an fara ya fi karfin wannan fitsarin shi kenan domin waye zai tsaya auna fitsarin waye zai tsaya aunawa saboda kawai a fara ruwan da za a fara ya zanto yawan sa ya fi fitsarin yawa shi kenan domin gane cewa najasa idan fitsari ya samu najasa ne amma abin da yake kauri shi ruwa ne yawa sannan abu na biyu hadisin yana nuna mana wato alfarman masallaci da tsarkake tsarkake shi gaban kazanta malamin suka ce ko farkar ka ne ba za ta yi raguwa ko hannu ka cire ka yarto ka kawo ta cikin masallaci wata rana annabi ya ga wani yayi kaki ya tsufa a bango yake kar a kuma da ke shi za mu ce godewa Allah kaga yanzu Allah ya kawo mu yanayin lokacin da ake tara kutu dukkan ju dawon bai san kutu a masallaci ba bai san shi ba amma kutu da za ka an jera shi kowa sai ka sai zuwa haka shi ka aka kaci a wannan shekarar a baya amma yanzu kun ga sai Allah ya yayo mutane in ka na so kai to dole ki jutan ka in ka gama ta a biyun ka eh an ga ko to saboda haka hatta ɗan zare wanda ya san ciwon masallaci zare in ya gani daukewa yake domin ɗakin Allah wani a ɗakin sa wani so ya ga wannan abun ba to ɗakin Allah ba in ba ya aula saboda haka kaga annabi alayhi salatu wasallam yace duk wanda ya bar wani abu a masallaci laifi ne kafara wannan abu shi ne dauki aka ji ya nuna kafara shi ne ko ka binne shi ko ka dauki da yake zuwa lokacin da ga babu kafir a cikin kiyayi ana ake sallah shi da annabi yake wanda ya kaki to ya rufe nan ko yanzu kaga babu wannan masallaci babu zancen cewa mutum ya zo ya kaki ya saka kafin kana yin wannan za a sa sai ka wanke ba sani ba wata irin cuta ce da kai ba daidai wani an fahimta da kyau ko to saboda haka alfarman masallaci a nan za ka tsara wa mutanen saudiya ba wani masallaci da ya kai ba wani guri a duniya da ya kai masallacin annabi tsafta babu wallahi babu domin shi ne gurin da kana taka za a goge kana tafiya ana bunka sannan ba zuwan iri iri akwai masu abun hawa akwai na kasa kuma 24 hours sai dai ba za a motsa a gurin ba shi sa duk wanda zai zo a ma jagororin Saudiya dan an ce mar Hadimul Haramai ya jaddada gaskiya sunan ya dace da su domin hidimar da ake yi wa wannan gidan wannan dakunan idan ka ga mutum ya je maka ko Madina yayi mara ku to ba ta kura ba ta sanyi ko dai kan gamgam ne ko shiga iri ne saba ba amma ba ta kura ba mu kwanan da yawa za ka ta kura ce ko in dai kaga mutum yana yi a kan Allah ba ta kura ba eh to ai kaga wannan ajiya wani abu ne daban da zai motso amma dai mura ne to ba ta kura ba ai na za ka ta kura wani bawa Allah yake rigar safara kwanan sa biyar bai jire ta ba amma sai ya duba wuyan a cikin masallaci ne to ina zaka da a ina kaga dai karshen abu kenan ka duba wuya ya duba wuyan rigar sa ya gani farar riga da lafiya yake ba da masallaci annabi kenan wane ne ai ya tantance inda annabi yake kwance ai ya kamata ya dauka ba an gane ko to saboda haka wannan shine duk inda yake dace Allah madaukakin sarki to ba a so ka wanda wani lokacin za goyi har fada ake inda za a zo ai walima anan a ce an yi wani abu ayi walima to in aka fita sai ka sha mamaki wani ya ci abin ya bari a gurin duka ba ruwan kowa ba ka tunanin cewa wannan ɗakin Allah ne ko ba in magana ba ya kamata ka tsaftace domin kin tsaftace wanda yake ba sai liman ya magana ko ladan a a bar magana ba ba daidai bane gaskiya ya kamata mu kula da kyau masallaci ba wa bashi kima da yawa sannan abu na uku mun koyi cewa ana tausasa wa jahili da ne zabo da jahili to sai ka ake wani malami yana wai jahili sarki sarki ne shi bai dan bai san wato jahilcin da yake ba ba shi yana ganin abin da yake daidai ne saboda haka wanda kake so ka koye da shi to tayin da kake yi mai sako ma tausaya mar aiki ba za ka kausa masa ba sannan abu na gaba lallai hadisin ya nuna sabai faki haini faki ne kwarai da gaske domin ga su sun gano cewa mutane ba wadi ne ko da ya Allah ya faɗa alqur'ani annabi Ibrahim da annabi Isma'il an kayyira baitiya lissabiina wal aakidina wa ruk'a'is sujud an ba su umarni cewa ku karkace daki da saboda masu dawaki ga wanda za su kuma su yi sallah sannan mazhabar ahnaf sun kafa hujja akan cewa idan aka yi fitsari a guri sai an kwakule kasar gurin kwakule da zai amma duk jumhur ba su yarda da su akan wannan ba me yasa domin ga hukuncin da annabi ya bayar kawai ana tsaftace gurin ne ta hanyar zuba ruwa ba ta kwakule kasar gurin ba cewa suke zuwa na su fahimtar ya kwakule kasar gaba daya sannan idan mutum ya yi abin da ba daidai ba wato ya halatta a matsin kai cewa wani kaza karkai kaza sai dai mun faɗa a baya cewa a yi ta hanya mai kyau yadda mutum zai fahimta sannan da zarar an samu najasa a guri matsala ta gaba to ai saurin kauda ita kar a bar ta fi wato ta buce ko kuma wato ya tsau lokaci a dawo ma a rasa ina ne da zarar abin ya faru a lokacin a yi kokarin wannan sannan mun gane cewa a ke iya rana da iska kawai ba ta kawar da irin wannan najasa mutum ke ce ai rana ta zo ta busar da shi a sai an fara ruwa a gurin sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa lalle wajibi ne a samu ruwa a sa sannan abu na ƙarshe da zamu koya shine irin yadda annabi alaihi salatu wasallam yake da tattausan hali dan ta ga wannan ne yasa wata ruwa ya ta nuna ya gama firgita da annabi ya kira shi ya ce zuwa Allah ya zauna shi ki kaga wannan masallacin baya halatta ai komai a cikin sa ba abin da yake gyara shi in ba karatun Qur'ani da zikiri ba da ambatan Allah yake shi kadai ake yi a masallacin nan annabi ya kwantar mata hankali ya firgita a kan sai ya ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan ya ubangiji ka ji kan muni da Muhammadu kadai karka ji kan kowa anan saboda wai ta dubban tausaya mar ba sai annabi alaihi salatu wasallam ya masa magana ya ce haba bawan Allah yace kuma ai ka ma ce abin da yake bai fadi ita rahama Allah fadi ne da ita mu kadai za a yi wa banda su to shi hauji ne yasa yasa da su ba don su ba ba tausaya masa ba shine annabi yace hajjarta wasi'a kama ce abin da yake bai fadi to kaga wannan shine yayin da mutum kake so ka fahimtar da shi abu to kana nuna ba ne cewa wani lokacin ma ba daidai ba ne ka ce a zantar da yafi kwari sai ka bar da haka cewa a zantar da yafi kwari shine kaza to zai ji cewa ai to bari ya dauke ku har ya kyale wancan shi kenan ka huta amma idan kace wannan abin da kai gaba ɗaya babu to zai ji ka sake wata gwiwa sai dai zuwa ya zai ba abun nan gadara to nan ka iya cewa wannan abun ba babu shi duka gaba ɗaya babu shi a saura ko injila to kaga makaranta to wannan yana buƙatar lalle a kyautata hadisi na gaba hadisi al-ana bi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abu hurairah yace na ga annabi kira da abin Allah tabbata a gare shi ya kudi yana cewa al-fitratu khamsu fitra guda biyar ko kuma da an yi fassara ta ku biyar akan al-fitra wasu da ce addinin musulunci yake kira da al-fitra wasu da ce ana nufin kyakkyawar dabi'a wasu da sai ana nufin wato lafiyayya hankali abubuwa daban-daban kaga ya ji ya zo annabi yace kullu mauludin yuladu alal fitra kowanne abun haihuwa ana haihuwa ne akan al fitra yanzu ƴaƴan yahudawa da ƴaƴan kiristoci da ƴaƴan magudawa duk da za a kyale yaran ba a koya musu koyo wani suka taso za su ba Allah kuma za su ce cewa wannan saman da ƙasa ba wanda ya halice shi sai Allah domin akan fitra Allah Allah ya halice shi gaba matsalar ba abawawu ya hau ilani au ya zan jirani au ya mai tsani iyaye ne suke mai da mutum bai hude ko ba magudi ko ba na kare da za ka yi kaga har ba su bautar shi nan kaga wasu da ba su bautar shi nan wai aka ce me yasa kuke bauta shi dan ne suka ce saboda wai suna sun fahimci shi dan ya bi Allah ya bi Allah ƙarfi me yasa ya fa Allah karfi suka ce ruwa masu bin shekan sun fi yawa shi za saboda haka karfin sa ne yasa ake bin sa shi ke nan ka duba wani tabarbarewa hankali ai suna da sun yadda cewa Allah shi ya halitta ne amma ya fi shi karfi saboda ne me yasa ake bautawa shi dan da yawa shi kuma ba a bauta ba da yawa wanda suna ganin wanda suke musamman a guraren da suke suna ganin cewa ai zai wato wato bauta ce dan zai yawa duk masu sako to kaga amma da tattauna za ku je ku ce to to ai ke dan din shi kan da ya sallama da yazo aka koro shi daga aljanna da kansa yake fa bi ai dakika la ugu yallahu ajma'in sai da yake da girman ka da zakin ka saboda karka sai na badar da shi shi ma sai da ya fake da Allah shi ne kawai amsar da za ka ba su shi ma fakewa yayi da Allah to amma kaga da yake rubutu su rubutu da suke yi kawai na su na hujjoji da suke fakewa akan cewa gidan ya fi Allah kai shi za su ke gunsa to kaga a tawaye nan da za a zo ba dan mutum ya samu balbalatul fikiriya ba cewa da zai gane cewa lallai Allah shi ne abun bauta shi kadai ya kamata ne to annabi alaihi salatu wasallam ya ce al-fitratu khamsun amma ma'anarsa shine wato fitira abubuwa biyar suna cikin tsarki domin akwai ruwa da ta zo da kamsin minan fitira biyar suna cikin tsarki domin wata ruwa ya nuna goma ne kamar da adabu da mufrad ya kawo cewa abubuwan ba guda goma ne to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce al-khitan kaciya yayi an gane ko yawa yin kaciya ko yin tayi kaga a gurin wasu malaman yin kaciya ba wajibi ne wajen sai imam malik da sai imam al-auza'i da imam shafi'i suna ganin dole ai kaciya har imam malik a maza ba su shi yana ganin ba baya halatta a sa mutum limamin bai da kaciya ya liman la yi sai dai ba yadda za amma baya halatta a bin yayi yayi liman saboda haka kaciya tana cikin abin da ya shafi sarki domin rashin yadda cire wannan fatar zai iya sababa mutum cututtuka masu yawa sannan abu na biyu wani ihdad da kuma aske gashin mara har hakan da bada da yake cewa duk wanda ya kwana arba'in kwana arba'in cin bai kauna ɗaya da cikin wayan abubuwan da aka lissafo ba to kazani ne to kaga wannan shine mafi yawancin kwanaki amma mafi karanci ya danganta da halittar mutum wani dirtati wani abu abu da ya kama da wannan misali za ka gane cewa maza da yawa kalamai ne sai ka je filin bal in sun sa riga amle mutum ko zai yi aikin karfi sai ka zama mace da daga san gidan gona ba abin da ya kware kuwa ba abin da ya dare shi saboda haka sai ce wani istihdan to sai na uku yace wa kasu shari da kuma yace a sai gashin baki dace ga rage gashin baki na uku kenan wata ilimul azba da dace fara da wannan kuma mata sun fu su suka yi kosana mu da muke gudanar makara a makaranta muna gani mata sun fi yawan tara farce sun fi kowa kaga sai ka kula kenan in ka tana yi ma girki a gida tana kai baba ta dewa wani lokacin dai abincin za a sa hannu to kazanta kake Allah kazanta kake wanda za a sa hannu a juya to wanda yake da farce a cikin ya kamata kai hora da cewa to yau abincin kai ba za ka ci ba sannan farkan a yanke barin farce dabi'a ce ta arna dabi'a arna ce amma su gani shi abu ne mai kyau wanda za ka tara shi ake wasu kuma suna koyi ne da celebrity akwai celebrity da ake da su musamman ma da ɗan sinadarai ko ƴan rawa sun tara farce ita ma sai ta tara to sai kana kula da ƴarka da Allah ya ce ko an kusa ku ba alaikum na to sai ka kula da dabi'a farcen ta ba ina yau faɗa wannan Allah biyin wanda nake ji in kin san abinci da farce na akura ba zan ji ba saboda kalanta ce sallah an fahimta da kyau ko saboda haka ba daidai bane kuma ba dukkan ne ma za su rika kula ƴaƴa ma a gida a rika kula da su ma za su dau wannan dabi'a suna yi dabi'a ce mara kyau da kalimul azfar dadda ce fara ta domin farce yana tara dauda kaga da wannan farkan za a wani lokacin kaje ka ga yadda suke za a yi donut ko za a yi fry an ruwa ke sa guda biyu a ta haka to duk wannan da cikin farkan da suka ci ina ga ba da ebola da corona da komai duk ta zuba ma shi wani daɗi a nan ana zaune lafiya so da haka wannan shi ne wajibi ne a kiyaye wa nakul ibti da kidde gashin hammata asali kidde gashin hammata kaga wannan yana nuna ba ka tara shi ba domin abin da za a ce ma a kidde ai ka ga ba karamar wahala za a yi ba yau in irin hammatan matasan mu yanzu za a kidde ai za a ga wahala ba tara shi kamar gidan gona ba wannan wahala za a ja shi ne malamai suka ce to da tilke asali ba ka tara shi da ba ake shiri kuma ka daji su ne tsaho ne ko kuma ka a tura kuma ka tara shi wani kafin ya gama cirewa ai ya suma saboda haka ya kamata a kiyaye kaga wannan shi yake nuna ba musulunci ya fi komai tsafta Allah tsafta ba wannan abubuwan ba duk ba su ne ne kawo su duk asali a musulunci aka gaya ma ga yadda za ka in ka ga mutum baya yi kuma wato shi addini yake yi ba addinin musulunci yake yi ba addinin yahudi yake amma addinin musulunci so ake ka zama dan jayi inna allaha jamilun yuhibbu jamal haka musulunci yake ba a so mutum ya zo guri da ka zauna a rika juyawa ya zauna ya gurɓata yanayi ɗaya politik ba a so to a ce in dai musulunci ka koya na gaske to duk lokacin da ka zo za ka tafi a rika jin cewa lallai wani ne tsafta ya bar gurin amma wallahi wasu ɗauka suke haka masu kawo hadisi wai albasa za su nuna imani wai shiga hadisi kai tana cikin imani ƙarya ne babu ita har gid har gidai mutum yayi ta abar uwar gaje yayi shiga ta turinci baya gadar mukai baya gadar gemu baya buron baya kaza baya sa duk wannan sai dauka wai addini ne babu wannan addini babu an fahimta da kyau ko yau saboda haka abin da yake daidai shine mutum ya zama mai tsafta kaga musulunci a wancan hadisin sai da ya kara yake da kurkure ba wannan kurkure ba shi shine yake sa ba a ta lafiyar hakuri cewa kawai shi ne ya rika yawan kurkure ba yana ciki an kawo shi cewa wani likita hakuri yana bayani cewa yake ba fai yawan cin zakin ne ma illa ba yake bayan ka cika kurkure ba nake to kaga hadisi ya ga mana cikin cikin to yana cikin abubuwan da suke tsafta an fahimta da kyau ko to da haka shi za ga magabata a da sun ce wani zai dauka duk juma a kodin alamin da dare zai tafi ya aiki yayin da bar ba ba jiji bane kawai dabi'a ce ta saboda wannan a wato a tsakar da aka dauko har suke kawo maganar laraba cewa annazan fasu bin iman ba hadisi bane magana ce ta laraba tsafta tana daga imani ba hadisi bane amma abu ne mai kyau cewa mutum ya zama mai tsafta mala'iku ma sai sun fi mu'amala da kai in kana da tsafta ka sa turare ka goge baki ka sa kaya mai kyau to mala'iku sai sun fi mu'amala da kai to kaga wannan hadisin abubuwa biyar ya kama mana da cinke yaki hammata abu na farko hadisi yana nuna mana cewa lallai Allah ya wato ya halitta halitta akan mafi kyawun dabi'u da wato da kuma halitta akan wannan Allah ya halitta mutane shi sa Allah ya kirawo mu zuwa ga kyawawan ayyuka sannan tabi'u na na na na na imani suna da yawa suna da yawa kwarai da gaske kuma yana nuna cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa domin yin wannan tabi'u suna da imanin da ya karu sannan duk wanda yake da wannan tabi'a Allah zai ce mutum ya zama mai tsafta mai ake gashin mara mai ake gashin mai dace gashin baki mai kira barci da ire-iren su duk Allah ya so mutum sannan yana da yadda cikin mahashin na wato abubuwa masu kyau na musulunci shine kira ko yin tsafta kawai yana da yadda sannan hadisin yana nuna mana cewa ba dole bane sai in mutum ya zo shi akin gashin mara ba tizge jira'i ba dole sai tizgewa ba akin jira'i bil musa suke cewa al musa musa da ma a larabci akka yake ne akka shi ne asalin ma'anar musa an fahimta da kyau ko to da wannan suke amfani wajen askewa ta ji hanyar da mutum zai bi ko da amfani da fauda ne ko da akka din ko da sai dai duk ya halatta ba yi cire ba wata hanya ta kamaimai cewa sai da ita ba sannan kuma a sunna wajen wajen farce shine a ce iya inda yake tare da kawai shi za a ce ba ce sai an je can ciki inda zai mutum illa ba sannan ana so a ga mutum cikin kyakkyawar hai'a ko da yake abin da aka fito wajen cire gashin hammata a ciki idan ba zai yi ba sa abu abin da aka fito cirkewa su haka kaga da yake na ga muku da yake su laraba ne ba tara shi ake ba kuma gashin shi yana da laushi cire shi kawai ake amma kai Allah ga bata wala kaka ce an biya nan zamu an kaka kai amfani da shi eh wanda yake kuma shi za ka amfani babu da yi mu ta yayi wani to wannan shine abubuwan da malamai suka kawo a dangane da abin da yake shafi a abubuwan da suke na sarki sai ba shi na gaba babu al-ghusl min al-janaba babu da yake magana akan al-ghusl mun sai kace al-ghusl bil fathi ya zama wankewa al-ghusl kuma wanka babu da yake magana akan wankan janaba abinda yake kira wanka shine ta'mimul jasadi ko badan bil ma'il bil ghusl game jiki da ruwa wajen wankewa yake kira da janaba amma asali a lugha aljanabatu albu'd yake ne nisanta shine aljanaba an gane ko yawa sannan a shari'a kuma shine inzalul mani fitar mani lokacin da mutum ya fita a mani ya fita to ko jaka babu kaga ai ya nisan da shi wannan mani ya nisan da gurin da yake a zaune domin da yana wani guri a aje yanzu ya nisan da gurin wasu ka ce an kira shi da wannan sunan ne saboda wannan to أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة أبو هريرة الله تعالى مصر جاء إنت وجرانا النبي عليه الصلاة والسلام يا علي في بعض طرق المدينة haɗe daga cikin ko wani tajiri daga hanyoyin Madina wasu lokuna na Madina sai annabi ya haɗu da Abu Huraira wa huwa junubun shi kuma Abu Huraira yana da janaba a lokacin bai wanka ba kana sai ce ban kanatu minhu sai na buyar wa annabi yana hango annabi alaihi salatu wasalam sai buya me yasa saboda yana ganin yanzu yana dauke da janaba bai kamata ta haɗu da annabi ba shine ban kanatu minhu fa zahabtu sai na tafi fakkatantu yin sauri na koma gida na je nayi wanka sun maji shi sannan na dawo fa kana sai annabi ya ce ni domin ya gani sai ce aina kun da ya aba hurera sai abu hurera na gani azu na gani ka gudu ina gani kana da yake kun ce junuba ya rasulullahi jaraba ce da ni ba kariya eh sai ce jaraba ce da ni isa fa kalitu an ujali saka wa ana ala gairi dahara sai nake kin in zauna da kai alhali wanda sarki fahimtar da kenan in zauna da kai ba sarki a tare da ni ba na so fa kana sai annabi ce subhanallah idan ka ji balarabi ya ce subhanallah kai abun mamaki kenan abun mamaki subhanallah inna almu'mina la yanjus wa jarwa inna almuslima la yanjus ai shi mu'mini baya taba zama na jaka kun gode duk da zamu koya kafin mu je gaba cewa shi za ka ji ba bani ba da ta bane domin asalin dan adam daga bani ne idan aka ce manini na jaka to kai ma asalin ka na jaka ko ba ga wani yawa to sai annabi yake innal mu'mina la yanzu shi ba mu'mini ba ya taba zama na jaka mu'mini ba na jaka bane wata ruwaya da muslima la yanzu dan wani zai ce ya za a ce bazini na jaka ne kuma manini wa da kani ne ko shi wannan wanka ake wancan wankewa ake to amma hukuncin su daban kuma saboda shi madini ba da yake halittar dan adam ba kuma tsaban rauni ne yasa ya fito bi tafakkurin aw nazarin ko ya kazatan aw manama to shi ma wannan kana za mu koyi abubuwa da yawa an so mutum idan zai zauna da malamai zai je daukan karatu ya laujo ya ka cikin sarki mun koya a wannan domin kaga Abu Hurairah talibin makaranta Annabi alaihi salatu wassalam ko da yake saboda ihtiraman wa takriman wa tawqiran lahum bin girmama su an fahimta da ko ana buƙatar wannan sannan a hadisin ya zantar da mu dangane da mu kwaɗaitarwa dangane da murabaka yawan zama gurin gaban malamai domin za ka amfana za ka amfana ko shakka ba sannan hadisin ya nusar da mu cewa lokacin da kake zaune a karkashin wani domin za ka tafi ya kamata ka nemi izini ba wai sai iya gurin malamai ba kawai yaro ne kai a kasuwa kar ka tunani ka gudu ka tafi yin wani abu ba daidai ba ne ya kamata ka nemi izini an fahimta da kyau ko yayin da mutum zai zai ba gurin kai ko kan ta ce kaje kyauta za ka koyar dan wasu za ka musamman malaman da suke kan zawa a harkar addini sai mutum kawai saboda kyauta yake yi zai gudu sai ka buga addini sai silale sai dai ka baya kuskure ne ba dai dai wani domin lokacin da ka zo ko a filin bal bari ba an dawo muku nan ko a filin bal ya kamata ka ce ko tasiri in ba haka wani in ka dawo zai kuma saka ba ko ba haka wani ballantana gurin da yake duk wani taro abin da ya haɗa yaro ne a gida ko kana da gidaji ko ka fito ka gaba yana ba daidai ba ne ya kamata kana da gidaji ka sanar domin a wannan tsayar gabar da kamar gurin kana iya tafiya wani abu da yake faruwa saboda haka abin da yake daidai duk wanda yake a ƙarƙashin guri to zai ba gurin ya sanar cewa da Allah zan je guri kaza to kaga an san baka wannan hadisin ya nuna mana haka malai su kwakulo shi da karkashin wannan sannan a ke ya halatta mutum ya iya yawon da yanzu yana da janaba ya zuwa zai karya zai ta wuce wuri ba wanda yake haramun ya je shi wani abu da zai ciwo ya yawon da ya zai dawo sai ko unguwa zai iya zuwa ya ciye mai ciro kuɗi ya dawo ba aikin haramun ne ba zai iya zuwa unguwa a dunkule in yana da janaba sannan a cikin yana nusar da mu cewa wato yana faɗa to yana farkar da mu cewa dangane da abin da ya shafi wanda yake malami idan ya ga kurakuran ɗalibansa to ya kamata ya nusar da an gane ko ya nuna musu da abin da yake daidai kaga Abu Huraira yayi wani abu daban sai annabi yake da shi ne ka kai yake ai ina da janaba sai yake to ai janaba ba na jisa ba inda mu'mina la yanzu kai sai annabi ya ba shi amsa to kai sai ka hango wani abu wato dangane da ɗalibinka wanda yake ba daidai wato rusar da cewa kaza shi ne daidai sannan janaba ba da kasa bace da take fada wa jiki ba shi bane sannan idan abu ya baka mamaki ba tura a jira ce a ce jejewa na ba a subhanallah haka ake je ya kalli in wani abu ya wuce mutum ba wuce zai ce jejewa ne wai ba haka ake ba subhanallah an gane ko sannan ba a ce wa mu'mini na jaka kwata kwata lokacin da yake raye ko mace a ta wanda hadisin da muka biya cikin abin da ya shafi a kawun janayi karatun mu na cikin gandu ai ka ga da aka ce hadisin sai na ali cewa mutum yayi wa gawa wanka kun bayyana zai yi wanka ba yana nuna danna ta sabar kuma shi ma ba shi aka yi dole ba sai aka yi mustahabi in ya dau gawa kuma yi alwala shi ma wannan kuma Allah ya ce Muhammad Nasir bin Albani ya yi dogon bayani mun biya da kuma saboda haka baya nuni akan cewa daukan gawa ko yi mata wanka cewa dan da jaka ce shi ta da wanka ba haka bane sannan abu na gaba shine wato lalle yana nuna cewa yawun mumini dan ka abun da kake yawun mutum da gumin sa na jaka ce kace ba na tsaka bane asali domin almu'minu la yayin an bayyana da cewa wa alaikum salam to nake kara tsara ga sun ce mun lokaci ya zaura miki daya sannan ya halatta mutum ya jinkirta wankan janaba ba laifi ba ne babu laifi mutum zai iya jinkirtawa shi sa mu'alaf ne mu wata ya kawo cewa wanda ya sami da iyalinsa ko janaba su same shi kuma yake so ya kwanta ba yanzu ba sai ya alwala alwalan da ake kiran ta kahon fara kahon fara ka kahon fara shi in ya soka ba ai ba abin da zai ba to ita ma ba ta sallah ita wannan alwalar ana yin da ne kawai dan wannan wato yawa dan wannan ibada kawai dan yake kwanta wannan shine sannan annabi alaihi salatu wasalam hadisin ya nuna yadda yake yake bibiya tabbansa yadda yake bibiyar su yaga wani baya nan me yasa wani baya nan yake tambaya ba dai wani kana zaune da mutane yau da gobe kwana uku hudu baka ga mutum ba kuma kai shiru ba dai bane an gane sannan wanda ya nuna mana su innal mu'mina la yanzu mafhumul mukalama ba gairu mu'min ba yanzu ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasu wala yaqrabu al masjid al haram ba'da anhum hada saboda ka ga shine jaddan kai kai an bayyana da kyau ko ina ga kuma najasatun ma'anawiyya kamar yadda malamai suke faɗa saboda wato da kawai a cikin saboda ba za a kira su ba wani kyau wannan shine a dukkule abubuwan kun za akwai najasar ma akwai hissan akwai ma'ana to sai suka ce ma'anawiya hissan ita ce wanda za ka taba ba najasa ba ce wanda za a taba su kafirai isa kawai wani zo ya ce mun ya aka yi aka daure su ma ba masallaci saboda ai ba najasa ba ce hissan ma'anawiya wanda ba a taba ba an fahimta da kyau ko kuma yaya aka yi wato ake gayyato yanzu wata kila me zuwa ya jaro ka abu ba aure misali ai wata kila ne ba ba wala haba da ke ji ba ai akwai wani addoni da ake kira na san ba kai ne ke ji ba yawa kuma kuma kun san ba shi din da ke ni ya bi kiran sallah ne ce ba aure ba da jinin ba akwai wani antoni da yake zuwa yana zuwa masallaci da yawa a sabon gari annabi yawa yawa nan din ma yana zuwa azumi ma shi ne sani ana kira da zuwa gyara to so da haka wannan shine daga bayan Ahmad da ni ba da Ahmad da eh to so da haka wannan shine a wannan kaga wani zai ce ai ya ne ta zai shiga masallaci a ba wannan da ta ake yi ba najasa ce ma'anawiyya ba hissiya ba za a iya dai zo su daura abubuwa su sa ma su daura banka su tsaki an fahimta idan ka rasa wanda zai wannan shine a dunkule abubuwan da muka faɗa dinki Allah ya ba mu ladan da wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana shi Abu Hurairah haka haka gaskiya ne gaskiya ne kaga zai iya yiwa magana da yalla kai yake cewa ko gaban malami ne mutum shi Abu Hurairah ya kuya irin wannan kuma da aka ce ladabi ne in za ka gaban malami ne yake sa ka wani abu misali da ka zo misali kawai sai shi za a sallah sai shi shiga gaba ya gabatar da kai ko shi wani abu ne muhimmanci ka zo a karar sallah kai ta so da ke ya kaga ce tun kafin a zo wannan gabar kama da ya ce ka je cikin kyakkyawan haya ka zo nan ba mu na'am na zai ya kuli fara bi bari kar ya dauka abin da yake kar ya dauka shine abin da yake so amma idan da rura ta sa ya dauka kar ya bari amma dai abin da Allah yake cewa idan mutum yana da galaba to sai ya da Qur'ani shine dai saboda girmamawa ba wai dai yana da kuma cewa shine zai sa ba ka kirmar da Qur'ani wata kirmar lawa amma idan ya dauka fa cewa ya dauka to za ce kuma ya aikata haramun ba na ba ko mutahaji ne mutum bai da alwala ya dau mutahaji ne idan mutum yana da alwala ya dau qur'ani eh shi ba karka dawo cewa daukan qur'ani yana da alwala ba mutahaji an so haka to shi ma wanda an so in zan samu ne yana cikin kyakkyawar haya amma idan ne ya gaba ba haramun ne ba ya kamata mu fahimci wannan na alaikum salam bambanci ne da na yari yari yana fansama a wannan shi ma su kiwon su da ita ta haji ne irin nan baka ji wai suna cewa wai saboda har wani kari ake akwai maganganu da yawa cewa saboda shi fitsarin wai in yayi na ce karama ma zaka ji saboda karfin sa zaka ji dumin sa ma a jike ba dai wani zafin sa shi saboda haka yana dauke da wani asiri ni karfi shi kuma duk wannan fahimta shi da haji shi da haji kaga ai da yaro da yarinya duk sun fara cin abinci gaba ɗaya wankewa za a yi dukan abin da nake nufi gaba ɗaya abin ke koma ya zango an yaye to gaba ɗayan su wankewa za a yi duka an bai an bayyana ko kuma haka ne ka wannan lokaci ya shiga ko in kai in kana da yara yau da gobe kai practical ba yawa irin da aka baka yaro ya bukari ran da aka haifa ma karamar yarinya kuma shi ma zai ka aura daga wannan ne yake amma dai ko ka auna ko baka auna ba ga hukuncin da musulunci ko shari'a ta ginda ina ba ta amfani da amma ban sani ba ko a likitanta akwai wani abu kawala da kai haya ta abu amma dai ko da a likitanta akwai ko ba mu da likitan da ke ciya ba cewa idan ya bada cin abinci a wani ke idan ta bada cin abinci ta ma a wani ke ko ta bada ko ta bada ba a wani wannan shi na'am na'am ya halatta kuma ba shi aiki a turki ta'awunu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu ala al-ithmi wal 'udwan to da haka tunda mun ji a gare su su masallaci kai ma ji a gare su to kace sai an rama ai abin ba haka yake ba kai naka musulunci daban kuma naka addini daban na ba alaikum salam ban ji ba na na haka kun ji abin da yake game da fitsarin yaro idan mutum da ya ɗaura alwala sai ya zo ya haka fitsarin yaro alwala zai canja ko kuwa iya gurin za ka wanke ba abin da ya taɓa alwala kai kai fitsarin ai ba kai kai ba saboda haka ya wala ta jirwa da rafi mun kira ukura ya wani da fitsari kai da alwala wanke gurin kawai za a yi wallahu alam na ɗauka ma yara kai musamman su mata tana cikin sallah sai dubu amma ba zan amsa ba tunda ba tambaya ba tana cikin sallah sai dubu to ya za a yi wallahu alam abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya yaje mana muna roƙon Allah ya san shi ya rawa da ko mutum ka faɗa Allah ya biya ko ka tsara kai sun yi nisa dare ba ga ba za su rika rubutu ba yawwa to shi ne kawai muna roƙon Allah da juna da jawa ba da gobe da madaukakan Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kon manja ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kon gode mata muna roƙon Allah da juna da jawa da gobe da madaukakan duk wanda suke mana wasiya da azumi na da kai Allah ka biya mu kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya muna roƙon Allah da juna da jawa da gobe da madaukakan waɗanda suke mana wasiya da azumi masu neman aiki da sana'a da jari Allah ka taimake waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa da dogon da madaukaka matakan mu Allah ka shirya mana su Allah ka dora mana su a hanya madaidaiciya Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda suka kan gari Allah madaukakin sarki ka shirya mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع الله يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أو wannan ba wata tambaya